أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته salatu wassalamu ala ashrafil anbiya godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadin sallallahu da ya sake haɗa mu a karatunmu wa ala na littafin babban malami al'imamu zahabi littafi mai suna kitabul kaba'ir inda yau insha Allah ta'ala za mu je akan kabira ta uku kabira ta ta uku ko wadda za mu yi magana akan as-sihir abin da ya shahi sihiri a wannan kabira da za mu yi magana akan ta kabira ce wadda take yaɗo kuma wasu suke ɗaukanta kamar addini ne aikata ta sabida haka yasa za mu yi amfani da littafin asarimul battar wanda ya magana shamila kuma shafiya magana cikakkiya kuma mai warkarwa akan abin da ya shahi tsahi da masu yin tsahi domin abin ya fito hili musan suwa ne ne matsafa musan shi kanshi tsahin menene musan ya ake yin tsahin wasu hanyoyi ake bi matsahi ya samu aljannai a ƙarƙashin shi ya ringa ikonsu yana tura su zuwa ga wani zuwa wani yana sarrafa su yadda ya ga dama ya ake aljani ya ringa jin tsoron wanda yake tsagi duka insha Allah ta'ala za mu yi bayani a takaice a cikin wannan baki shi sihiri idan ka ce a sihiru a harshe na larabci al'azhar yake cewa amalun tuqrabu fihi tuqrabu fihi ila shaitani wa ma'unatin minhu wani aiki ne da ake yi domin a samu kusanci ga shaitan wasu kuma suke cewa a abinda ake ce masu sahi shine sauya abu daga hakikar shi abu gashi nan a hili sai a sarrafa shi zuwa ga wani abu daban ko kuma abin da yake kaza ra'ayin da yake saman kaza misali mutum yana kan ra'ayi kaza a sauya wannan ra'ayin nashi ya koma wani ra'ayi daban kenan menene an mushi sihiri dalilin yasa ya samu ya samu ya sauya to a shari'a ta musulunci an yi magana akan sihiri a littattafai daban-daban a fakhruddin razi yake cewa as-sihru fi 'urfi ash-shar'i mukhtassun bi kulli amrin yukhfa sababuhu wa yatakhayyal ala ghairi haqiqatihi shi sihiri a wajen ta'arifi na shari'a shine wani abu wanda aka keɓance ga wani al'amari amma al'amarin za a rasa sababin me yasa abin ya faru kawai zaka wani abu ya faru baka san me sababi ba zaka kai wani kwamfartama baka san me yasa kai ba wani zai yi wani abu bai san me dalilin da ya sa aikata wani abin ba shi kanshi daga bayan aka ce ni yayi sai ringa mamaki ya akai haka an ya shi ne to yana daga cikin abubuwan da masu tsayi suke sarrafa mutum su sarrafa irada shi su sarrafa kwalluwar shi su sarrafa tunanin shi ya kasance ya kauce akan tsarin da yake saman kai to haka malamai suka kawo ta'arifi daban-daban ibn al-qayyim yake cewa murakkab min ta'thirat al-arwah al-khabitha wa fi'al al-qawi tabi'iyya min anha yake cewa shi sihiri yana da tasiri ne da wasu arwa ruhannai al-khabitha marasa kyau idan aka ce al-khabitha sune ruhannai wanda suka kasance ba musulmai ba wanda suka kasance masu cutarwa to shi sihiri yana da wasu hanyoyi ba da wasa'ilu sahara fi taqarrub ila shaytan suna da wasu hanyoyi da suke bi masu tsayi domin su nemi kusanci ga shi shaytanin da za su ringa mu'amala da shi a asali aljani shi ake ce ma shaytan aljani shine shaytan daga cikin ne daga ci aka samu iblis to asali ma miya aljanan aljani wata duniya ce daban kamar yadda duniyar mutane take daban kuma kamar yadda duniyar mala'ikai take daban kowanne da duniyar shi aljani yana da jama'a shi yana da gari ruwan shi iya da ayyukan shi iya da nau'in abincin shi iya da komin shi nashi daban kamar yadda mutane su ma nasu daban haka mala'iku nasu daban amma ana samun ittifaki tsakanin mutum da aljani a wasu wurare bambanci da mala'ika shi mala'ika baya cin abinci baya aure baya shan ruwa da sauransu amma mutum da aljani suna cin abinci suna shan ruwa kuma suna aure bambanci kenan tsakanin mutum da aljani da kuma mala'ika hakanan shi aljani ya gamu tare da mutum suna ittifaki da mutum wajen al'ittisafu bi sifatil aqli wal idrak wajen sifa ta hankali da kuma lura da abu aljani yana da hankali ba mahaukaci ba aljani shi ma yadda mutum ke da hankali shi ma haka aljani ke da hankali dalili akan haka a cikin alkur'ani Allah subhanahu wataala ba mu labari aljannin da suka ji alkur'ani so kuma wajen mutanen suke ce musu ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dunubikum ka gani wannan magana da yake suke magana ce ta hankali ya ku mutanen mun ji alkur'ani ku zo mu wannan alkur'ani kaga magana ce take nuna cewa akwai hankali a cikin ta hakanan wajen alqudra ala ikhtiyari tariqil khair wa shar wajen zaben abu mai kyau da mara kyau aljani ma na da wannan kudare ya san abu mai kyau ya san abu mara kyau in yayi mai kyau ya sani in yayi mara kyau ya sani duk sun san wannan an sanya miji suna aljani saboda kasancewar shi listitarihi saboda bacewa yake ga mutane shi yasa aka sami suna aljani aljinni kenan saboda mutum bai iya ganin shi to duk abin da ya buya ana ce mashi aljinni kamar yadda ake ce ma jariri aljanin saboda a cikin ciki yake yana ɓoye sai ake ce mai aljanin to haka da abin da ya ɓoye haka ake sami shi wannan suna asalin aljani Allah subhanahu wata'ala ba mu labarin asalin aljani yake cewa waljanna khalaqnahu min qablu min nari samun aljannai an halicce su daga wuta kafin a halitta ɗan adam aka halitta aljani aljani aka fara halitta ta aka halitta ɗan adam su kuma an halitta su ne da wuta shi kuma ɗan adam an halitta shi da laka su ko mala'iku an halitta su da haske kaga wannan kowa ana baka asalin halitta shi kenan ibn abdulbar yake cewa to aljannai wajen malumai ashabul kalam ashabul lisan ahlul kalam wal ilm bil lisan sun kasa su kamar haka idan aka ce aljani ya gama dukkan wani nau'i na aljani idan kuma ana so a yi magana a kan aljanin da yake shiga cikin mutane wanda yake zauwa tare da mutane wata rana a ga wasu alamu na cewa a kota iska ta girma a wuri shi wannan ana mai suna amirun yawansu kuma sai a ce musu ammar idan ya kasance kuma aljani ne wanda yake ba yara wahala suna mai suna da al'arwa ruhani idan kuma ya kasance aljani ne mara imani mai cutarwa sai ya ɗauki sunan shaitan idan kuma ya kasance aljanin ya fi ƙarfin duka wannan matakan da muka faɗi ya fi ƙarfin shaitani ya fi ƙarfin irin ruhani ya fi ƙarfin wanda zai kasance mai yawo cikin mutane to a lokacin ya ɗauki sunan ifiritu kenan a lokacin da annabi suleiman ya ce ayyukum ya atini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin waye a cikin ga zai zo min da gadon bilkisu kayan su zo min suna musulmi a nan cikin aljannin sai ifrit ya tashi shi hatsabibi ke kala ifritun min aljanni to wannan ba wai sunan shi bane wanda ya tashi a dukkan wani aljannin da ya kan gari hatsabibancin shi ya kai wani mataki to ifritu sunan shi shine kala ifritu min aljinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik kahin ka tashi daga nan zan je in kama kashi annabi suleiman yake ganin kama an jima sai kala ladi indahu ilmu min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk to anan wannan sunayen su kenan to ai aka samu wasu daga cikin malumai kadan daga ciki malumai ba na addini ba malumai na na turawa wasu ke cewa kayi su bisa yarda cewa akwai aljanna har wasu daga cikin musulmi suka ɗauki irin wannan tunanin sai dai a cikin ayoyin alkur'ani suna nan wanda la tu'addu wala tuhsa wanda suke tabbatar mana da cewa lalle aljani akwai shi amma duniyar shi daban tamu daban wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun haka Allah ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma daga cikin dalilai da suke tabbatar da cewa akwai aljannu da kuma shaidannu a cikin alkur'ani mai girma Allah yake ce mana wa yasrafuna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'an kaga wasu daga cikin nafar mutane eh wasu jama'a na aljannu sun zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam suna sauraron alqur'ani ya ma'ashar aljinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha haka Allah yake cewa ya ma'ashar aljinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqdari samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan haka Allah yake cewa qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yake cewa wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa haka yake cewa inna ma yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghda'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa an as-salati fa hal antum muntahun haka yake cewa ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan wa man yattabi' khutuwati ash-shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar wa lawla fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim a cikin suratul nur to kaga wannan dalilai ne a takeice ne suke tabbatar maka da cewa akwai su akwai aljanna tabbas haka nan a cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata daga abdullahi dan mas'ud yake cewa wata rana mun rasa manzo sallallahu alaihi wasallam muna ta neman shi a takaice kenan hadisin sai manzo sallallahu alaihi wasallam daga can sai bayyana a gare mu sai yake ce mana tunda dare ya dauka guda bayyana har suke tunanin cewa ko wani abu ya faru da manzo sallallahu alaihi wasallam sai daga baya bayyana yake ce musu a'a wani daga cikin dan aike na aljannu ne ya zo gare ni cewa suna nema na in je in karanta musu alkur'ani shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya iske su inda suka yi taro ya je karanta musu alkur'ani mai girma haka nan hadisi ya zo manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake ba Aisha labari na cewa lokacin da aka mishi sihiri ko lokacin da aka mishi sihiri mala'ikai guda biyu suka zo ɗaya a kan shi ɗaya a kawashi daidai kan shi ɗaya daidai kawashi suke cewa me ya samu wannan bawan Allah sai ɗaya ke cewa fa innahu matabubun me ya same shi ai tsahi aka mishi wa mishi tsahi suka ba da labari to kaga yanzu wannan me ya faru cewa tsahi ne aka manzo sallallahu alaihi wasallam ta hanyar shekaru ta hanyar wani bangare na daga cikin abubuwa na manzo sallallahu alaihi wasallam haka nan Aisha Allah ƙara mata da take cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa khuliqatil malaika min nur annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an halicci mala'iku da haske wa khuliqat wa khuliqal jan min marijin min nar su kuma aljannu an halicce su da wuta shi kuma Adam an halicce shi da ƙasa kamar yanda kowa ya sani haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna shaytanu yajri min ibn adam majrad dam shaytan yana yawo a jikin mutum kamar yanda jini ke yawo a jikin shi kaga wannan dalili ne akan cewa shaytan akwai shi wanda shine asali wanda asalin shine aljani idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi fa inna shaytana ya'kul bi shimalihi wa yashrab bi shimalihi manzo sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku zai ci abinci ya ci da hannun shi na dama idan zai sha ya sha da hannun shi na dama saboda shaytan da hannun hagu yake sha yake ci kenan kaga wannan shi wa dalili ne akan cewa tabbas akwai shaytan haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda aka haihuwa yana jariri zauwa shi duniya shaytan yake mai wata fusga wata matsa shi sa ya gaji yaro ya yi kuka kaga shi ma wannan dalili ne akan cewa akwai shaidan haka nan wani aka zo ake bada labarin shi wajen manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya cika da ta barci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai wannan da take ganin shaidan ne hutsari a cikin kunnuwan shi kaga duka wannan labari ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bamu akan cewa lalle akwai akwai shaidan to yanzu za mu je magana akan sihiri shin sihiri gaskiya ne akwai sihiri ko mai hukuncin sihiri kuma ya ake sihiri Allah subhanahu wa ta'ala ke ba mu labari a alkur'ani yake cewa wattaba umma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman wama kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nas sihir wama kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nas sihir suleiman bai kafirta ba amma shaidanun su suka kafirta dalilin kafircin saboda suna koyar da mutane tsayi kenan kaga tsayi menene kafirci kenan kuma wannan aya ta nuna cewa lalle akwai sihiri tabbas akwai sihiri kakkai in kari kace ai babu tsayi a akwai haka nan Allah subhanahu wataala yake ba mu labari a cikin wannan aya dai yake cewa yu'allimuna nasir wa ma unzila ala al-malakain bi babila harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur he sun ga maka cewa mu fa fitina ne kada kafirce saboda ni yin tsahi kafirci fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu min ma lahu fil akhirati min khalaq wa labisa ma sharu bihi anfusuhum law kanu ya'lamun a wannan aya Allah subhanahu wataala ke tabbatar mana da cewa duk wanda yake sihiri ba shi da rabo a kiyama ma lahu fil akhirati min khalaq ba shi da rabo a kiyama wanda bai da rabo a kiyama shine kafiri ba dan wuta ke wa iyazu billah daga cikin dalilai haka Allah ke cewa qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum yanzu da abin da nazo muku kuke fadar haka asirun haza yanzu wannan sahihi ne wala yuflihu sahirun ai masahi baya cin nasara baya cin nasara karshen shi bai da kyau haka yake cewa falamma alqaw qala musa ma ji'tum bihi sihr inna allaha sayubtiluhu inna allaha la yuslihu amal mufsidin abinda kuka zo da shi tsahi ne mine ne fa lokacin da aka ce mau'idukum yawmun zina ko wa ayyuhum sharan nasu duha annabi musa da yazo da abinda Allah bashi na aya sandashi tana kowa macijiya aka ce ma fir'aunu je tattaro illahirin matsawa na kiwon misra da garin misra a zo a yi muƙabala tsakanin annon musa da su wa'annan matsawa yanzu da suka zo shine annon musa yake ce musu falamma alqaw lokacin da suka jeho igiyoyinsu sai yake ce musu ma ji'tum bihi sihir abinda ku zo da shi gide sihiri ne sai ce inna allaha sayubtilu kuma allah zai lalata shi inna allaha la yuslihu amal mufsidin allah baya baya gyara aikin malalata wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi walau kariha al-mujrimun haka Allah yake cewa fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaydu sahirin wala yuflihu as-sahiru haythu ata kaga wannan shi ma dalili ne akan cewa lalle tabbas akwai tsahi haka wa auhayna ila Musa an alqi asad fa idha hiya talqaf ma yafikun fa waqa al-haqq wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa inqalabu saghirin wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun kaga wannan ma matsafan da suka ga abun mamaki sun ka sun yi tsahin nasu sun jewa igiyoyi mutizai sun bayyana kaya guda annabi musa ya dauki sandar shi ya jewa sandar wannan ta zama macijiya macijiyar ta wata cinye gabaki da abin da suka jewa kuma bata ƙara girma ba bata ƙara komi ba ta tsaya a yadda take kuma ya dauki sandar shi ya rike da sai ga kawai suka faɗi suka yi sujada suka ce wannan abin ya yi ƙarin su ba zaton tsahi ba ne ba ya wuce tsahi wani abu to kaga wannan tun wancan lokacin haka nan daga cikin dalilai suke nuna cewa lalle akwai tsahi ta karanta suratul falaq qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad annafathati fil uqad sune masu yin tsahi su ringa dauko wani kyalle suna hudin wani suna suna hudin wasu kalmomi na matsawa suna kullewa idan suka hudu wani suka tuwaye su kulle suka hudu wani suka tuwaye su kulle haka haka sai gani mutum abin ya mushi tasiri a tare da shi abin da suke faɗa wasu kalmomi ne na aljannu na iska wa'anda wannan kalmomin su aljannun girmamawa ne a gare su kuma kalmomi ne na girmama a manyansu shugabanninsu idan ana faɗinsu to a lokacin za su zo sai su yi tasiri akan abin da ake ambatawa ko abin da ake bukata su kaga wannan duka suna daga cikin dalilin suke tabbatar da cewa lalle akwai tsahi kuma hallau ba abin karetawa ba ne ga dukkan wanda ya yake karanta alkur'ani da kuma hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam hadisai da yawa sun tabbatar da cewa akwai shi akwai tsahi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wanda ya karanci ilimi na tarmamu hakika ya ya dauko wani bangare na harkar tsahi tsahi kenan duk wanda yake haraka da tarmamu shi ma ya kama hanya ta abin da ya shahi tsahi haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulu jannata mujminu khamrin duk mai shan giya bai shiga aljanna wala mu'minun bi sihir don da imani da sihiri shi ma bai shiga aljanna wala qati'u rahimin haka nan wanda yake yanke zumunta shi ma bai shiga aljanna kaga wannan hadisi shi ma dalili ne akan cewa akwai tsahi kuma hallau hagga shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wanda yake yin shi baya shiga gidan aljanna haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya je wajen matsahi kana zuwa wajen matsayi ka gaskata shi da abin da yake faɗa hakika ka kafirce ma abin da aka sako ma manzo sallallahu alaihi wasallam kafirce ma abin da aka sako ma manzo sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani mai girma duk wanda ya imani da sihiri hakika kafirce ma alqur'ani mai girma kaga wannan kafirci ne wanda gashi nan a hili wanda baya bukata sai an yi abin to sihiri kala kala sihiri kala kala akwai sihiri na alkildaniyina akwai na akashdaniyina dukansu biyu iri ɗaya ne irin tsarinsu su wannan ya abudun alkawaki usaba su wannan kildaniyi matsawa ne wa'anda su wasu tarmamun guda bakwai suke bauta ma kuma suna itikadin cewa wa'annan tarmamun dukkan wani abu da yake faruwa a duniya ta hanyar suke faruwa to idan suka tashi tsahinsu da wannan kalmamin ne suke tsahi da wasu kalmomi da suke faɗa a kai daga ciki akwai sihiri na auham wani fusul ƙauya shi wannan shi ma wani tsari ne na wasu matsafa wanda suke amfani da al'auham da kuma annufusu alƙauya kamar mai ake ce mushi wajen inda yake da kwai iri-irinsu kamar suna amfani ne da wani concentration irin buda addinin buda aginsu addinin a su ma concentration ce addinin sa a zo a yi concentrate a ringa tunani ta hanyar wannan ake samu abinda za a yi tsaye da za a yi ga mutum yana yau a sama ko yana yau saman iska ko yana yau saman ruwa wai duka kamar abin ne ya kai wani mataki kamar da shi dai asalin addinin mutumin mutumin kirki shi buda asalin shi mutumin kirki ne miye mutumin kirki ne ta aka yi abubuwa uku ne suka kashi ga wannan matakin daga baya kawai sai zama gumki zama an bauta a gare su shi buda mine ne ya gani wani ya gani bai da lahiya komi sai an mashi sai ke cewa wannan rayuwai ko kana da lahiya wata rana kai ma haka za ka kasance wata ran ba lahiya sai wannan abin sai sa shi ya ringa nazarin cewa kenan wata rana zan kasance kamar wani mutum mara lahiya sai ki samun wani tunani sabo a rayuwar shi hannu wata rana sai ga wani ya tsuha sosai komi sai amince sai ce to rayuwar dama daga yaranta wata rana tsuha take kai ka hannu wata rana sai ga an wuce da wani agawa sai ce to dama rayuwar da karshe ko mutuwa za ka yi to wannan abin sai kai shi sai zo zauna kasan wani icce ya zama ya konsantire ya shuru ya gama hannu wannan nashi ya yi awa ɗaya awa biyu ya yi wuni guda a zamanin haka ya yi konsantire ya rike idanuwan shi kuma ya shiga can wata duniya daban to a nan ne ke a nan ne ya samu idan mutum ya kasance ya siffanta da halaye masu kyau shi a tunanin shi tunda shi mutumin kirki ne a yadda suka ba da tarihin shi ya siffanta da halaye masu kyau ke zalunci ke cuta ke kaza wannan shi ne zaman lahiyar mutum saboda ta ko kasance marar lahiya ko ka tsuha ko sai amma ko kuma ka mutu to idan baka yi kirki ba ya rayuwar ka ta kasance wannan shi ne tunanin shi ba shi buda na sani yanzu kawai da suka zo daga baya ya zama abin bauta a gare su to ya kasance suka ɗauki wannan hanya har suke yin tsaye-tsaye a cikinta hakanan daga cikin nau'i na sihiri akwai dogaro ko kuma amfani da ruhannai yanzu akwai duya wajen 'yan tsibbin da za ka ji da ruhanni ne suke aiki da kaji an ce ma za a karanta ma fatiha wanda sai an mata yanka sai an mata kaza wannan fatiha idan an karanta ta sai an yi aiki da ruhannai a cikinta idan kaji an ce za a karanta yasin ba ita kaɗai ba ce karatun alkur'ani bai cutar da mutum hiya kalbul qur'an zuciya ce ta alkur'ani surat yasin in ka karanta ta ma da harfi ila da goma za a baka surat yasin idan ka karanta ta ka daga hannu ka roki Allah subhanahu wataala kai tawassuli da kira'ar da kai Allah sai ya baka abin da kake nema ba cutarwa bace ba ba cuta bace ba ba abin aika ma wani bane ba ya shi mishi a daga kaga ta zama abin cutarwa to abin cutarwa aka yi a ciki idan aka zo duk mubin ta cikin surati yasin idan aka zo kan mubin sai an tsaya idan aka tsaya kuma sai an karanta wata huduba wadda babu komi a cikin ta sai sunan ruhannai ajib ya shamsa ya ilu haka suke cewa ko a ringa cewa jibril ya jabara'il ajib ya wane ne ajib a ringa kama sunan wasu ruhannai ana ta su amshi wannan abin da ake roƙo a kai sai a ɗauki kuma ashana da garwaci a gaba sai a ɗauki ashana sai a jefa cikin wuta sai ta yi wannan tutun wannan wannan kama da zata yi wai kamar wani abu ne zai tasiri ga wanda aka jefa da wannan kuma kahin ai sai an kawo nan zawatin an cin huda an ka kasa an sa an rubuta wasu abubuwa na abinda suke so in an bubbuɗe an sa sunayen mutane tukun a zo a fara karantawa duk gaji an ce ya san ba wani ƙur'anin ba ne zalla ake karantawa wani saddabar ne ake da cututtuka da ake ma mutane da kuma shirka a ciki ba komi ba ne alƙur'ani bai cutar da mutum haka fatiya idan aka yi haka haka wuridin ya laƙifu wuridin kaza duk wanda kaji an ce an karanta wani wuridi ko an karanta ƙur'ani an zo daga baya abin ya biyo baya ko ya mutum ya ce an zo an bashi kashi ko mutum ya ce an yanka kaɗan a kan yankan da aka yi to ba kun yi bane ba tsagi tsagi ne ba kun yi bane kuma abin da ke kai mutum zuwa ga shirka kenan hakanan daga ciki akwai al-takhayyulat bil uyun hakanan akwai al-amalu al-ajiba allati tazharu min tarkibi alat al-murakkaba yanzu kaga wannan a zamanin da iya daga cikin abin da suke dauka tsagi misali irin yadda muke telefon da wanda yake can nesa su a wurinsu wannan a zamanin da akwai wanda suke wani wata ilkimiyarsu suke wasu abubuwa na abin mamaki kamar haka ya suka ce a wannan tsagi ne yadda suka tashi rubuta littafin ya suka sashi a cikin nau'in tsagi amma yanzu da ilimi ya zo an tabbatar da cewa a ilmance ne abin yake ba tsaki ba ne ba ake amma a zamanin da daga sun ga mutum ya irin wannan abin wanda wanda abu ne wanda ya saba ma hankali ya ce kai wannan kubar shi kawai tsagi ne da sauransu ba koyi ba ne ba na yaya matsayi yake samun aljanna kada aljannai su zo na mayo na mala yake cewa al-ittifaqu bayna sahir wa shaytan ittifaki da ke da kwai tsakanin matsayi da shaidan ya ce galiban ma ya hadufu hunaka ittifakun bai na sayarwa shaidan ala an ya kuma al'awwal bi fi'li ba'adul umuri shirkiya au ba'adu amalin kufur sarih daga galiban ma ana samun ittifaki ne tsakanin shaidani da matsayi akan cewa shi wannan matsayin zai yi wasu ayyuka na shirka ko na kafirci haka suke samun ittifakinsu wa an ya kuma shaidan bi khidmati sahir au taskhiri man yakhdum sahir shi kuma shaidan sai ya ringa kokarin ma wannan matsahin biyayya ga dukkan abin da yake so ko kuma ya turo mishi wanda zai mishi biyayya abin biyu ne idan matsahi ya kai wani mataki na tsahi bai kulla alaka da ƙananan aljannu su wannan ƙananan alaƙi ne in ya tashi kulla alaƙa da shugaban ƙabilar su yake kulla alaƙa sai samu shugaban wata ƙabila da aka ba shi kwaminizon tashi abin kwamar kwaminizon ne idan ka taɓa kaza da kaza da kaza za ka samu aljani wani to idan ya taɓa ta wannan kwaminizon in yi abin da yake bukata na mataki na shirka na kafircin lalle wannan matsayin hatsabibi ne shi ma to sai babban ya bayyana a gare ka idan babban ya bayyana ya dora ma dokokin shi da tsarin shi ga yanda yake so ga abin da yake so kamar shi to a wannan lokaci shi zai ringa turo maka aljannan da za su maka aiki duk lokacin da take so kenan yanzu kai da babban kake aiki ba da karamin alhaki ba kake aiki to akwai wanda su kuma ƙananan alhaki ne ba su kai su manyan abubuwa ba sai karamin alhaki ya bayyana a gare su ya ce yanka min tantabara ko kaza ko wani abu da suna na masara ko ja ko wata tsabba-tsabba sai a yanka musu to shi kenan sai su je su maka abin da kake so cikin gaugawa to wannan ƙananan aljanai ke to manyan idan mutum yana alaka da manyan su ƙananan aljanai da aka turo mishi tsoron shi ma suke shi tsoron matsayin suke idan aka ce ka huta daga jikin wannan mutumin misali in yana jikin wani sai ka ji ya ce bai iya huta misa bai iya huta saboda yana tsoron wanda ya turo shi misa yake tsoron saboda yana alaka da babban shi idan ya ƙime abin da yake so babban nashi zai sa a kamo shi a azabtar da shi saboda shi wannan matsayin yana mai abin da yake so yake cewa li'annal ittifaq غالبا ما يحدث بين الساهر والشيطان من زعماء قبائل الجن والشياطين فيقوم هذا الزعيم بإصدار أمره إلى سفيه من سفهاء القبيلة كما عندما بيان يتي بأن يخدم هذا الساهر ويطيعه في تنفيذ أوامره من الإقبال بأمور حدثت أو القيام بالتفريط كان شي wannan aljannan shi za a tura ya ringa yawo a cikin mutane sai ringa samun wani abu da ya faru a wuri kaza wanda shi wannan matsahin bai wurin sai ya zo ya gaya mashi cewa an yi kaza an yi kaza an yi kaza daga ka zo sai ba ka labarin abin da ya faru sai ka ringa mamaki shi kuma yana da shaf na aljannai wanda shi ya sami aljannu a ƙarƙashin shi an watsa su kuma suna mashi aiki suna zuwa suna kame labaru daban-daban kana zauwa aka katari ka zo neman wani abu wurin shi to dama akwai yaran shi wanda suke wajen akai abu sai su baka labarin an yi kaza an yi kaza ko kuma a yi katari yaran nashi bisa wurin a lokacin da ka zo ba da labarin sai a ce ka dakata sai tambaye shi bin aljannan a cikin mutanen ka yaranka wa yake nan aka yi abu kaza aka yi abu kaza a zo a bani labari in gaya mashi ya san cewa mun san komi sai aljannan ya zo ba shi labari ya ce mai ga abin da ya faru shi sai gaya maka ya ka ce a to wannan wannan ya san hannun shi da na zo bai bani labarin me aka yi da na zo bani labarin me kani da na zo kaza da na zo kaza shikenan ya kare da kai ka shiga abin da yake so yace walidalika najid alaqa bayna as-sahir wal jinni al-musakhkhar li khidmatihi alaqa kurhin wa bughd alaqatu kurhin wa bughd yace shi yasa mafi yawa ake samu tsakanin matsahi da aljannin da yake mishi aiki babu jituwa tsakaninsu ba wanda ya sani yesu sun san kansu ba a samun jituwa tsakanin aljannin da yake ma matsahi aiki da shi matsahi wata irin jituwa shi aljanin ya tsani wannan matsayi saboda yana sawa a matsa mishi yana yin abin da ko ya so ko bai so ba sai ya mishi shi ya sa sai malaki cewa min huya na jid anna hadar jani kathiran ma yu'ti sahir fi hali shi sa wannan aljanin so da yawa zai gani matsahan wa'annan ana cutar da su a cikin iyalansu a dadiyansu ko da shi ba a same shi ba to zai gani an samu iyan shi an cutar da su ko an samu matar shi an cutar da ita iya daga cikin fitinar da masu yin rukiya suke ciki masu yin rukiya na yanzu ma ta shari'a ma idan kana yi yau da gobe wani lokaci cutar da iyalanka suke ka azabtar da wani ka koruwa ne kamawa na kaza in kai kana da wasu tsaro na addu'o'i da kake yi to takan yi yanka wani lokaci ka yi sake ko matanka sun yi sake sai a shigo ta can sai a cutar da kai saboda abin da kai kai ma a maka to shi ma matsahi mafiya babu zituwa duk lokacin da aljinin wani ya samu dama akan ɗin shi ya cutar da shi wasu ya gani sun musu sababin rashin aihuwa ma kwata-kwata ka gani ga shi nan babban matsahi ne amma bai da ɗako guda yana nema rasa sai an samu cikin ya zubi haka suke ta hama wahala ce ba wahala ce suke sha ta bala'i he karsa ma me suke nema a cikin wannan abu yace au malihi au ghairi dalika bal ahyana ma yu'li sahir nafsuhu wa huwa la yadri wani lokaci kuma su kansu matsafan kullun ka gani ba la kirki ba gare su ba la kirki ba gare su so da yawa zan gani an kira ambulance a wani kauye an ce a zo boka fa ba lafiya a kai shi likita ta wani ta irin contradiction ce kai boka mai warkar da mutane yau an kira ambulance za a yi likita likita kaga abin ya abin na sosai an kai wani mataki inda shi ma bai da wani abu da zai iya yi zai iya yi ko kuma ya mutu kuna kallo ya hana kanshi mutuwa mana ko ya hana kanshi rashin lafiya amma zaka same su kullun suna ciwon kai kullun da sabon rabu kullun da irin wannan abubuwan na shaye-shayen jiki kullun jikin yana ciwo ga wanda muka zama ɗaki ɗaya da shi wani lokaci ina barci daga wata rana ya tashi ce mini an zo an ba shi kashi na cewa ba kashi ya ce ai wurin din ya laɗi wuri dubu saba'in bai mata yankan kirki ba a wannan daren an zo an bubbuge shi an hau bayan shi in tattaka shi na hau bayan shi yana tattaka shi yana adda yana wa shamsu wa addu'a ce haka har yanzu mun gamu da shi yin ce mashi wa shamsu yana tana da abin da ya faru ka gani ka zo ka kira bala'i kuma bala'i yana nema ya cinye ya latifu sunan Allah Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha a kalma ta latifuwa kana ji kai da kanka akwai wani nau'i na tausayawa da kuma jin kai ga Allah subhanahu wataala to ka zo ka kira wannan suna kai addu'a kamar ya latifu sirri ne na neman arziki ya latifun bi ibadi allazi yarzuqu man yasha'u bi ghairi sa to ka zo kai ta karanta ya latifu kuma ka ce an ba kashi ai kasan wani abu ta karanta to idan suka karanta dubu misali sai a zo a karanta sunan ruhanai a kiraye su su kuma in ka kiraye su abinda kake nema in sun ma sharadi ya ka musu yanka idan baka yi yanka ba kuma shikenan ka shige su mala yake cewa wa azkuru annani kuntu alij marida yace zan ba ku wani labari wata rana ina warkar da wata ina kokarin ma wata rukiya wata mata yace imra'atun asabaha sihru wata mace ce an mata sihiri falamma qara'tu alaiha alquran lokacin da na karanta mata alqur'ani yake ce yake cewa nataqal jinni sai aljannin yazo ke magana almuwakkal bisiri ala lisaniha wanda aka sa shi magana ta sihiri akan ta a bakinta aljanna yake magana sai da ce mai ya fita sai yake cewa ana lasadi an akhur jamina yake cewa ni ban iya fita daga cikin ta yace mishi me yasa yace li annani akhsha an yaqtula ni sahir ina tsoro wannan matsayin ya kashe idan na fita saboda deja an mallaka min shi sai yake ce mai idhab min hadha al makan ila makanin akhar la ya'rifu sahir yace yo ka tafi wani wuri mana wanda shi matsayin wannan bai san wurin ba ka tahiyarka sai yake cewa a zai tura wani aljani daban ya je kawo ni sai nake ce mai to inda ka musulunta da na sanar da kai wasu ayoyi da zaka rin karantawa Allah kiyaye kare da sharrin shi sai ke cewa ani ba na musulunta ba yace to in ba ka musulunta ba la ikraha fi din ba matsawa addini amma zan karanta maka qur'ani in dai shi hallaka kai ke sai ka hallaka sai ce to ya hakuri zan huta ana sai huta yace to kaga ya kai matakin da su kansa aljannan tsoron masu tsayin ziki saboda hatsabibanci na mutum ka duba mutum ma saboda neman duniya har ya kai inda aljani bai ganin ka baka ganin shi yana ganin ka amma yana tsoron ka je ka kama shi saboda ka yi ayyukan da zai sa kawai in kai wani abin ko kai wata magana za a kama ka duwanda kake bukata a kama ka hanyoyin da ake samun aljani ya zo wurinka ka sarrafa shi da kake so za mu karanta sa takaice guda takwas ne na farko shi wannan matsayi a hanyoyin da suke bi matsayi zai shiga ɗaki mai duhu shi kadai sai hura wuta a wannan wutai sai zo ya kawo wasu itace wanda da su ake kiran aljanna sai sa wannan itacen kamar yadda dai aka tsara mashi in ya sa wannan itacen yanzu a lokacin nan sai ya shiga sabbatan abin da yake so a mashi akwai wasu kalmomi da ake ambato idan so ne ake a raba tsakanin wani da wani yanzu wannan kalmomin da yake faɗa aljanin da zai raba sai su sai a ba shi instruction idan aka ba shi kuma sai faɗa abin da yake so a mashi sai faɗa abin da yake so a mashi to haka haka ake musu irin wannan abin za a musu ana karanta wasu abubuwa suna ake ce ma akwalasir na aljanu wasu kalmomi ne zaka ji ana ta faɗi karin da karsa gane miya ake faɗi ba larabci ba ba turanci ba ba hausa ba wasu kwaranci wani abu zaka ringa ji ana taudin kalmomi to wannan kalmomi ne wanda na girmamawa ga shekan nan ga aljanna daga an faɗe su yi su halarta to mafi yawa ana yin wannan amma ta ƙananan aljannai ce a shiga ɗaki a riya a hura wuta a sa ice wannan ta ƙananan aljannai ce akwai hanya ta biyu hanya ta biyu shine addaba a yanka a je a samu wata dabba ko raƙumi ko saniya ko rago amma kuma a baka wani nau'i da ake bukata ka yanka nasu baki da wari ko wari ko kaza baka ita ma hanya ce babbo da ake samun aljanna idan ka yanka da sunansu za ka yanka idan ka yanka da sunansu kuma ka koma kana ambatan wannan abubuwan da aka baka karin da ambaton a lokacin da aljini sai bayyana a gare ka ka mai abin da yake bukata ka yi yanka ka kama sunan babban su to yanzu mun zo mu kake so a maka hanya ta uku ita ce hanya asufaliya ita wannan hanyar ya komu sahir birtidadil musaf malin da zai faɗe ta cayi alaihi la'a'inun lahi almutatabi'a yake cewa akan wannan matsayi tsinuwa ta Allah masu mimituwa ga dukkan wanda zai aikata wannan abu saboda daga cikin hanyar da za ka bi ka samu matsayi ka samu aljani shi ne za ka ɗauki alkur'ani mai girma ka raba shi gida biyu ka sa ɗaya a ƙawar dama ɗaya a ƙawar hagu ka shiga ban ɗaki a cikin ban ɗakin zaka ringa sabbatin naka aljannan yanzu to wannan aiwa sai an gaba ka ce ba wannan kahuri ne ko wannan babban arni ne a gaba gaba arnancin ko sifar a wannan da sai irin wannan alkur'ani mai girma ka sa a ƙawar ka shiga ban ɗaki to haka suke daga cikin hanyoyin da ake bi hanya ta hudu akwai ɗariƙatun najasa ɗariƙa ta najasa ita kuma wannan ɗariƙa ya suke yanta za a ce ka rubuta alƙur'ani da jinin haila ka samu a samu wata aya a gaya maka a ce ka rubuta da jinin haila ko kuma da fitsari ko da kashi za ka rubuta wata aya ta alƙur'ani da jinin wa iya zubi idan kai wannan to lalle ka kai matakin arni a wajensu a ce ma kuma ka zamna da janaba ka zamna da janaba kawai tsawon rayuwarka babu zancen kai a ce kana cikin tsarki babu wani in kai hutsari babu wankewa kawai kazani da kai kakanan kuro to in kai wannan aljani zai hallara ya maka abin da kake bukata dariƙatun tankis ita kuma wannan mai tankis shi ne suya alkur'ani mai girma sai a ce ma ka rubuta fatiha amma a baibai ghairul maghdubi alaihim walad dalin ko sai ka fara daga nunun ya'un lamun haka zaka fara rubuta alkur'ani a baibai suratul fatiha zaka rubuta ta daga fara har karshe ko a ce ma ka rubuta wata sura babba ta qur'ani ita ma a baibai kuma ka zo karantawa karanta a baibai shi yasa wasu gargajiya suke karanta qur'ani a baibai ba gwanin ta bace ba ba gwanin ta bace arnanci ka da ce alkur'ani alhamdulillah Allah tabbatar maka da shi a zuciya ba ka lada amma karanta alkur'ani a baibai ba gwaninta ba ce ba fajirci in ba ka yi ba da niyyar sihiri in da niyyar gwaninta ne ka yi shi to ka saba ma Allah ka juya magana Allah subhanahu wataala saboda wani wurin ka yi takdimi da akhiri Allah ya ce a yi gabas kai kuma da ka juya kai ka ce a yi yamma kaga an yi ba a yi bake dariƙa ta shidda shine hanya ta at-tanjim aiki da tarbamu ita ma wata hanya ce wadda ake bi ake tsaki a ranga amfani da tarbamu tarmamuwa kaza wani tarmamu shi ta haska wani tarmamu shi a tsaye take wani tarmamu shi a kwanci take hanya ce ta sihiri idan suka zo akwai lokacin da idan wasu tarmamun suka bayyana to a lokacin da za su zo su fara wasu maganganu sai shaidanu su bayyana a gare su to wannan ɗabi'un duka da muka zana akwai ɗariƙatul kaf ɗariƙa ta yi aiki da hannu ita yaro ƙarami ake samu ƙarami wanda bai da wayo sai a zo a zamanar da shi a ɗauki hannun shi a rubuta wasu abubuwa a hannun sai a shiga sabbatu a ringa maganganu amma yaron ya kasance bai da alwala idan ana ana sabbatun mana ana maganganu kullum ina gaya muku akwai maganganu da suke yi idan ana mana maganganun ga abin da aka ruta a cikin yaron shi matsahin ba shi zai ga abin da yake so a gani ba yaron shi zai gani ya gaya mashi yaron shi za a dinga gaya masa abin yana gaya mashi na ga alama kaza shi sai interprete alama kaza ga abin da ke ne abu kaza ya na ga kaza sai an gwada min abu kaza to wannan abin da yake gani shi zai interprete kenan an ba shi consign na cewa ga abin da zai ji akwai dariqatul athar dariqa ta athar to wannan dariqa ce wadda ita ma ita kamar in za a mutum tsahin yaki aiki da ita shi yasa mafi yawa zai gani iyaye ba sa so idan kayan ke warce ka ringa zubda ana iya daukan harcen ka ai amfani da shi a maka sihiri ana iya daukan gashin ka a maka sihiri ana iya daukan wani bangare na rigar ka a maka sihiri ana iya daukan duk wani abu da yake da alaka da fata cikin ka a maka sihiri da shi mazala sallallahu alaihi wasallam sihirin da aka mishi an mishi ne da gashin kanshi an yi amfani da masarcin da yake sarce kai aka kuddo wani gashi daga cikin masarcin wanda yake makyalya a jiki da shi da aka gama aka yi sihiri to dan adam shi ma haka a yanzu ana ma dan adam sihiri da irin wannan abubuwa na shi wani bangare na cikin shi don haka wannan abubuwa ne wanda ake koyowa ake adanawa to wannan kaga duka hanyoyi ne wanda ake ake ma mutum sihiri ake samun shaidani ya kasance a la disposition na shi wannan matsayin wannan abin da ake a yanzu ne nake muku zance a yanzu ma ana yi kuma wanda zai yi wannan abin wani shigar da zai maka shiga ce ta kamar yadda ka san annaba haka yake in ka gan shi ka kare ganin ƙarshen mummuni amma shi ne yake da alaƙa da wa'annan aljanna bayan haka nan akwai hanya da suke bi ta ta jini jini na ɗan adam da jinin ɗan adam za a bi a samu wa'anda ake bukata su zo idan suka zo aljannan manya a lokacin nan za a sarrafa su yi abin da ake bukata ko a ce a nemo wani bangare na jikin mutum an ta ta mutum zuciya ta mutum wata kagara ta mutum duka ana yi ana yi in ba kai hankali ba idan allah ya kadarce ka kana mu'amala da harkar makwantai ko harkar gidan gawa akwai da su inda isko ka sana ma irin wannan abu shantashin wani ka sani wani baka sani in kana da imani kuma ka kore su sun zo neman wani bangare na jikin mutum suka ba su da yawa suna jajen irin wannan abu sai dai kawai ka ce ma mutum ke baka yi ka tafiye ta yi shi in mutum mai tsoron allah yanzu misali aka yi aksidan mutum ya ratattake an kashi an kashi an kashi gidan mutuwa an ajiye shi da abin da aka dauka a jikin shi ɗan uwan shi suka zo kokari suke ko siriya su kai su binne ana daukan wani ba a jikin shi ba sani sosai ko kuma an binne mutum yanzu kusan misali da bari ce bayan makarba ana iya zawa a ɗauki wani ba a jikin wannan mutumin kan ida lamace kuma da yawa an yi to wannan ita ma wata hanya ce babba ta ta tsahi da neman abin kuma akwai hanya ta turare yanzu akwai turaren da za a baka yar kwalba guda zaka ji an ce miliyan guda yake kwalba haka karama ba turaren sa bane a jiki ai ka sani ba turaren sa bane a jiki turaruka ne wanda ake kare wajen indiya saboda a duniya babu ƙasa da ta kowa matsawa kamar indiya aƙalla addinai an samu addini sama da 600 kala daban-daban tsagi da komi a indiya mafi yawa da komi tsagi suke dukkan wasu abubuwa na dabbobi abubuwa na abubuwa da suke a sama itatuwa ne mine ne yake tsammani abin bauta ne su kuma abin tsahin su suna yi da saniya suna yi da wuta to turare zai ga an zo an ce da turare kaza za a gama a yi wurigi kaza wallah tsagi tsagi ne kan maka wani shakka a kai daga cikin abin da zaka gane ma wannan wanda ka zo wurin shi matsayi ne in dai ba likita bane ba da ka zo zai tambaye ka sunan ka da sunan babanka da sunan mamanka mafi ga sai tambaye sunan ma'aikiya ma saboda ita ta yi alaƙa ta jini direct da kai a tambaye ka sunanka da sunan ma'aikiyarka daga ciki sai ce a kame wani bangare na wani abinka da shi zai maka magani misali ko kuma ya nemi a kame wata dabba ya kudu wani suna daban na wata dabba ya ware wani nau'i launi na jikinta ya ce tsabba-tsabba ko masa ko fara ko baka da fara ko na da kaji wannan magana an an saki hanya daga kaji wurin wani kana bara addu'a ya ce maka sai ka kara gobari da baki ko fari ko kaza fara ko tantabara ko na daga ga ya ga maka wannan ajiye wannan abin tsahi ne za a maka ba harka Allah bace babu wata addu'a ji da kyau babu wata addu'a da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya kayyade ta da yanka tukunta amsu babu kuma Allah subhanahu wata'ala bai ce ba ga wata addu'a wadda in ka yi ta sai ka yanka za ta amsu babu ga wata bukata in kana so ta biya he ka karanta kaza kuma ka yanka kaza tukun za ta amsu babu tsahi ne matsawa ne suke kayyadewa su ce wara baka baka da fara tsabba-tsabba aikin sani ba aikin musulunci ba kakkai shakka komi wannan arni ne duk wanda ya baka wannan abu kwasan ki ba babu musulunci a ciki in ka tambaye shi dalilin shi akan wannan abu bai da dalili da qur'ani ko sunna wallahi arnanci ne kuma ka kama hanya kenan daga cikin hanyoyin da ake gane su sabbatun wannan nasu na maganganu daga cikin mu abin da ake gane su akwai su ce ma marar lahiya ne dan kauce daga mutane misali ya samu wani wuri a keɓance shi a wani ɗaki daban za a mai wani aiki ko na duka alamu ne na cewa an fara sakin hanya daga cikin kuma akwai da za a ce ke taɓa ruwa misali tsawon kwana kaza ko kuma a baka wani ba a ce ka je ka binni ko kuma a baka wani ba a ce ka je ka ƙona duka iya daga cikin hanyoyin da ake gane wannan mutumin wannan mutumin matsayi kenan duk wanda ka ji wurin shi baka irin wannan kwasinki to la kwasini na tsari ka kuka da kanka kai hankali ka hatara ka kiyaye imaninka saboda ka saba da wannan abu wala baka yi wuta sai ikon Allah wala akwai wanda yake cewa shi bai iya rayuwa sai an bincika ne da abin da zai in ya fito da sai sai ya kiraya ya ce adiba mana kasan nan me ake cewa a diddiba mashi a ce mai akwai sa'a akwai waye akwai tsautsayi akwai wane ne duka a gaggame abinda za a gane ta kwana ya je wajen aiki yana wajen aikin ma ya ci gaban shawa ya ce diba mini diba mini gaba na waɗe su wane ya hudu ya yi kaza akwai takarda ta zo diba mini mai take ni duka rayuwar ta dogara da su in ya tashi daga aiki da dare ya biya wurin wannan ya ce duba mini ya biya wajen nan diba mini wata da wajen aikin ya kira sai ce ku zo a zo da ƙasa a hannu a zo a baje ta a saman tabu abubuwa abubuwa ya gani a gaya mai ya ake ciki bai iya rayuwa ya ce idan shi a rihe bai san me zai faru gobe ba gobe a hannun ka take gobe ta Allah ce don mummuni imanin shi da gaibu imanin shi da Allah shi ne ya bar ma Allah abin da zai faru da shi yau ko gobe kuma wannan imani da gaibu da muka yi wallahi shi ne taimakin muke zama lafiya ba zaman mulahiya da barci da muke yi da dariya da muke yi wallahi inda an yayi mana kai da mun shiga uku inda aka yayi maka abin da zai faru da kai gobe ko jibi wala baka yi barci tunanin abin da zai zo zaka ringa yi amma Allah subhanahu wataala ya lullube mana abin sai kasance da addu'o'in mu da muke yi da askarin mu da muke yi yamhu Allahu ma yasha'u wa yusbit sai Allah ya goge abin da ya ga dama rubuta abin da ya ga dama sai kasance kana tunanin wani abin gashi nan kamar zai same ka kuma sai Allah ya kiyaye ka to wannan rayuwar ta hijabi amma ka ce kai kullun sai an diba maka me zai faru dan an shiga uku tsahi kafirci wannan bil ijma' wa bima jaa fil kitabi wa sunnah kamar yadda yazo a cikin alqur'ani da sunna ya tabbatar da cewa tsahi kafirci tsahi akwai wani littafi da musulawa suka yi can ma akwai matsalawa da yawa wannan shi ne abu na ƙarshe za mu yi magana a kan shi kayan mu shiga cikin magana a kan tsarin kanshi idan aka zo yin tsari harfa da suke rubuta sunan mutane gabaki ɗinsa aka raba su gida hudu ai da litroli ake rubuta sunan mu ko ko na turanci ko na larabci to mu dauki na larabci guda 28 sai aka sa su gida hudu kashi ɗaya aka sa su ɓangaren wuta kashi ɗaya ɓangaren ƙasa kashi ɗaya ɓangaren ruwa kashi ɗaya ɓangaren iska sai ka ji an ce wannan turabi ne wannan ma'i ne wannan nari ne wannan hawa'i ne idan ka zo a travers sunanka da sunan wanda kake so a makin za a ɗauko a gama sai ya ba da adadin sai su yi wani kalkilinsu a wannan kalkilin za a hudu hurufan wa'annan sai a diba a gani a cikin wata lamba suka faɗo adadin wannan hurufan idan aka yi kirkirin a ƙari aka samu sunan naku yana corresponding ne da wuta to yanzu abinda za a kulla an aljanin ya ba da maganin zawa za a yi rami a sa wuta sai a kona shi idan abin yana da yana cikin gurufin ruwa to teku za a je a jewa shi idan abin yana cikin gurufin iska to sai a kulla ma wata dabba ko a kulla shi a cikin wani inci tsakar dashi iska ta dinga kada shi ko kullum wata iska ta dauke shi ya ce an yi kurciya idan kuma abin ya haɗo gurbin ƙasa sai a yi rami mai zirgi sai abin ne abin shi sai gani wani lokaci a idan na ƙasa ne aka yi ana wani rami ka tari aka tono abin daga an tono abin ana deturin shi ko konawa sai ga wanda aka ma wannan abin ya warke shi ba a san baya aka yi warki kawai wannan abin ne allah kadarta wani zai ramin salanga ko ya ramin wani abu kawai yana yi kuma ya samu abin kuma abin lalace ko kuma dabbar da aka kulla ma abin aka yi katari wani ya gama da ita kama ta cikin mahalba ko wani abu ko ta mutu shi kenan daga an warware shi kenan sai ga mutum ya warki in kuma ruwa ne sai a yi katari ko a samu a ruwan ko kuma wani kihi ya ce a samu abin a ya fito shi kenan a yi da tudu shi kenan ga abin ya tun aka yi na keta shi ne da ake zuwa a kona kuma a yi watsi da tokari to wannan an yi nake take to mafi yawa haka ne abin yake tafiya wajen sa ai ka san ba kayan Allah ba Allah subhanahu wataala bai ba matsafa warka al'umma a hannun shi yasa magani ma ba a yi da tsaki magani ba a yi da tsaki wasu daga cikin magabata gwamnati suke ganin ya kamata ana iya yi amma ya kasance ba irin na aljannu ba da saba ma da yin shirka da sauransu aka ce a wannan kowa ce ma zaka bude ma wasu kawai babu sabbin zari'a ba a yin magani da haramu ta dawo wala ta dawo bil haram ku yi magani kada ku yi magani da haram ba wurin bane ba da ake cewa Allah ya ce tashi in taya ka ba tashi bane wannan ba shi bane wannan in ka tashi durkusha zakai ko wuta zaka da ka tashi wuta zaka kenan mu kiyaye abin da ya shahi tsaye-tsaye kun ga asalin shi da hukumce-hukumcen shi kuma da yadda ake a samu aljannan da ake sarrafawa su ma matsayi abin da ya dama ka gama da ana ci abin tsoro ne shi na daggan shi mafi yawa mai alaka da irin wa'annan huska shi babu annuri bai cikin fara'a babu jin daɗi a rayuwar shi bai ma san ba me yake so ya san me yake so ya zaka yi barci saboda Allah da shirka a wuyanka abin da mamaki ma abin da in ka mutu kai da aljanna ha abada kuma ka yi barci da wannan auyanka ai ko wani babban zunubi ka aikata in kana da hankali wallahi ba ka ramsi idan ka yi barci ba a tahi da ranka ba ka san baya dawo ko biya dawo ba da wannan zunubin auyan ka yi barci lafiya da ina ina ina hankalin ka yake ina hankalin ka yake shi yasa kiyaye wannan abin da ya shayi duk abin da ya shayi saddabaru duk abin da muke bukata manzo sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya gaya mana hanyar mu roƙe shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yadda ake addu'a mi shikenan mu zama lafiya mi muke bukata mu nema mu koya ya ake kawai shi amma babu wani abu na duniya wanda dan adam yake bukata ko wata waraka ko wani abu wanda alqur'ani bai gaya mana ba manzo sallallahu alaihi wasallam bai koyar da mu ba babu shi kenan miye ne rage gare mu koya ne ba su dole bane sai kaje wani ya maka manzo sallallahu alaihi wasallam da ya koyar da mu kowa ke ma kanshi kowa ke ma kanshi su ma masu yi su ji tsoron Allah wallahi yin wannan abin da aka dora mutane kan tsaye-tsayen wannan za mu magana a cikin wannan babin na asir sati mai zawa akan abin da ya shahi layu da sauransu wasu layu ne aka halatta wasu ne wanda ba halatta ba mu yanzu irin layu muke yi a yanzu eske in ka buɗe laya kaga ƙur'ani a ciki kaga ƙulwar lawa ko suratul fatiha a ciki a cikin laya dubu nawa ne ke da kai ƙulwar lawa da fatiha kaɗai a ciki itatuwa ne da sunan ruhannai a ciki eh mana Allah kiyaye mu kuma Allah taimake mu ya dora mu ya bar mu akan addinin musulunci ingantacce babu shirka babu tsahi babu wani abu da zai jirmiyar da mu abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh